الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ci gaba da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatun risala shi an ɗauki wuta to ci gaba da karatun risala muna cikin babin aure da abubuwan da na shafi aure to yau za mu tashi hukuncin la'ani jiya mun yi zihari da da ila'i to yau za mu tashi hukuncin la'ani kalmar la'ani daga kalmar la'ana an ka ɗauki la'ani la'ana tsinuwa tsinuwa abinda ke sa la'ani abu biyu la'ani ba yi ne sai tsakanin ma'aurata waɗanda ba ma'aurata ba za su yi la'ani ba ga mafi ingancin zance to mutum ne ya ga mata ta tana zina amma baya da shaida to wannan sai a ta yi a yi la'ani ko kuma ta zo da ciki shi ya tabbatar da cikin nan ba nashi ba ne bai yadda da cikin ba to sai a ta yi a yi la'ani ba tsaya za a yi a yi ta kacaniya cikin gida ba a ta kotu a yi la'ani to za mu ji yadda ake yi ya ce wa la'anu la'ani bai na kulle zaujai na an shar'anta shi tsakanin ko waɗanne ma'aurata biyu ayyu shara'u kenan ko masharu'un an shar'anta la'ani bai na kulle zaujai na tsakanin ko waɗanne ma'aurata biyu miji da mata kaga kenan la'ani halal ne an shar'anta shi shari'a ta yadda da shi ana yin sa fi nafi hamlin ga kore ciki yadda a ƙablahul istibra wanda an ka yi da'awar istibra'i gabani nai mata ta ta yi istibra'i me istibra'i ta yi abin da zai barrantar da mahaifarta a tabbatar da babu komi cikin mahaifarta da me aka istibra'i eh da jini ta yi jini ɗaya ko biyu ko uku wanda yake shi ya san bai sadu da ita ba sai ta taho kuma ta ce tana da ciki ya shiga wata guda to kaga dole ce yana ta samo shi shi yana gan cikin ba nashi ba ne to shi ne an shar'anta la'ani tsakanin kowaɗanne ma'aurata biyu ga kore ciki wanda an ka yi da'awar istibra'i ƙablahu gabani nai amma kana saduwa da ita babu istibra'i ta zo da ciki ka ce baka yadda ba to wannan kaga wani abu ne daban sannan shi ma in ka ce baka yadda ba nan gida za a tsayawa ba kotu za a tafiya ko ba a la'ani gida kotu ake yin la'ani sai a taya kotu a yi la'ani to shi ne abu na farko da ake la'ani saboda shi kore ciki wanda an kai da'awar istibra'i gabani ne auru uyatu zina ko ko abu na biyu da ake la'ani saboda shi ganin zina ka gane ta tana zina ba labari an ka baka ba ba tuhuma ka kai ba kasan mahiya duk tuhuma ce kowane mutum da wani Allah ya yi shi wani Allah ya shi mai kamun kai wani an yi shi gashi nan dai maza da mata to ka gani ba don kaga tana hulɗa da wani sai ka ce ta yi zina sai ka gane ta yaya ake ganin zina kalmar wadi kamar maci filmukuhula cikin tandun kwalli kun san tandun kwalli kwallin da mace ka shi mata ka shahi kun san tandu da kwalli yake kun san maci wanda aka shahi da shi yaya maci ɗan an kasa cikin tandun kwalli yake ya shiga ciki nai to ma'ana ganin zina sai ka ga al'aura ta cikin tata sannan ka ga an yi zina amma ka zo ɗaki na kulle sai da an ka buge ƙofa an ka buɗe an ka ɓalle ɗakin sun kulle ko da sun ka shiga an ka iskan musu su biyu kowannensu tsirara gashi samanta yana kwanci bisa gare ta in dai ba ga al'aura ta cikin tata kakka ce sun yi zina yana yiwa daka ta yi jikinta kai mata ciwo taushe na ya kai mata wannan hukuncin yi mata taushe kuma ko bai halatta ba ga shari'a dai daban da hukuncin zina yana yiwa kuma wani mallami ya ce yana gwada tsawo na suka yi a gani da shi da ita wahi tsawo ko ka iska musu kwanci haka za a ɗauka gwada tsawo na kila gardama sun kai yace ta hishi tsawo ko ko shi ya hi ta tsawo to sai a kwanta da tsaye sai a gwada tsawo a gari duk yana yiwa it's possible amma ba za ka ce sun yi zina ba sai ka ga al'aura ta cikin tata yake kuma is is is ba a cewa impossible amma dai is very hard yana da wahala sannan ba kai ɗaya bayan ka gani sannan ka samu mutum hudu kuma su to su gane su cikin wannan hali duk abin da aka neman mutum hudu an ka samu uku ai majority ka rizibat ko ya kamata to in uku sun ka gane su cikin wannan hali ko da na hudu ya taho ya cire al'aura ta da ciki amma dai yana samanta to abin shari'a ta ce ukun can duk su kama bakin su kasu ce sun gani in sun ka ce sun gani na hudu ya ci gawa da ya gani shi da ya iska mai bisa gare ta amma bai ga al'aura ta cikin ta to ukun can duk sun yi tarayya da kai ga kazafi duk a bulale ku 80 80 to don me Allah ya sa waɗanga matakai ‘yan an ka yi zinawa an ka saba ma shi don ya nuna maka laifin zina bai yi girman laifin bai yi girman mutuncin bawa ne ba to mutuncin bayan ga shi na yau ko tuwon shinkafa da nama da dage-dage da man shanu bai daɗin ci ba kamar ka ci mutuncin ɗan uwanka abubuwan ana ci mai mutunci na magani ne Allah an kasa kuma da yana in ka cire shirka ba lahin da Allah ya kifata kamar zina. Tau, ka gani, saboda inna Allah ya garu, min ajila giratihi haram alfawahisha ma zahara min hawa ma batana. Allah yana kishi in ji annabi, kishi ga Allah, saboda tsananin kishi ne haramta alfasha, ta bayyana ta boye. Ka gani, ta amma ji matakai yadda an kasa. ya za ka yi ka cika su it's very hard amma yanzu shi ke in yanzu kan gani sun joye ka ce fasu kai mazinata ka ka zan mazinaci kai ma sauran abubuwa dai to Allah ya shirya da mu to shi ne abu na biyu da ake la'ani ma'aurata ke la'ani da shi ganin zina yaya ake ganin zina ya gane shi da ita kalmar wadda kamar maciyi filmukuhula cikin tandon kwalli aw karrasha fil bi'ri in an ka ƙara ba gaba akwai inda ya faɗi haka nan shi mai risala ko ko ya gane shi karrasha kamar igiya fil bi'ri wanda an ka zura cikin rijiya in ka zo ɗiban ruwa rijiya ya haka ba zura guga haka ba kaga igiyar ta shiga cikin rijiya ko to ka gane ka ga al'aura ta cikin tata da kasa an zura igiya cikin rijiya to shi an ganin sa amma don ka iska musu cikin ɗaki sun kulle kamar iska musu zindir wannan duk ba su yi zina ba sai dai a caje su da sun saba ma Allah mi'a tun da ba muharrama ta ba muharrama ta ta me hada shi da ita har sun ka tube sun ka zanzan yana exercise na suka to ba sun wasu su gani sai sun ka shigo cikin daki sun ka rai mm ko madalla ko ko ruqiya ta kai mata madalla to ka gani kuma ruqiyar ba a yanta da tawahi aljanniya ce sai an cire sai sai an zanzan to ka gani duk ana ɗauka duk muhtamalun duk wannan ihtimali yana ɗauka amma dai hakka ce kaga zina hakka ce kaga zina Allah ka shirya da mu Allah ya ƙara mu annabi tsira da aminci Allah na son mu mu an ba mu son kanmu yanzu ɗan an bi waɗannan ƙa'idoji ba sai a zanna lahiya ba wani yayi kaza wani yayi kaza duk ba su ko taso ba shikenan kana kokarin wanda yayi kaza kai ku wannan ce yana cewa kai kaza haka haka duniya take kamata dinu to dan yadda kai duk haka za a yi maka to ina yake to waɗannan su abubuwa biyu da ke sa ma'aurata su yi la'ani ko yace waqtu li fil la'ani an yi sabani ga halaccin yin la'ani fil qazfi ga qazafi wanda yawa wani kazafi shi ana la'ani ko ko ba a yi wasu sun kace ana la'ani a teko ta ila wasu sun kace a kazafi haddi ɗaya za a yi mai la'anin la'anin babu la'ani ga kazafi inda ta tabbata kazafi yayi mai wa idza ftaraqa bil la'ani to hukunci na farko na la'ani shine da an yi la'ani shi yayi rantsoyin ita tayi shine la'ani to ana karewa aure ya bude kuma buɗewa ta har abada don nan har abada bai iya aurenta kuma shi a hukuncin la'ani ya ce wa izaftara ƙa'in sun karabu da juna bin la'ani ba sai ya ce ya sake ta ko kotu ta ce ta sake da an yi la'ani shi la'ani saki ne kuma abin ga saki ne na har abada to da zaran sun karabu bin la'ani da la'ani lam ya tanaka ha abada har abada ba su koma auren juna duk rabuwar da an kai da la'ani shi rabuwa ce sai dai a koma haɗuwa gobe kiyama amma dai nan duniya sai dai hanya ta haɗa su ko kasuwa amma dai ba matsayin ma'aurata ba babu babu su ko ma'aurin juna ai an karbuta la'ani to ya ake la'ani wa yabda'u zawju miji shi ke farawa dama ba shi a complainan ba don haka da shi aka fara shi ka cewa ban yadda da cikin bukoko ta yi zina to don haka shi zai farawa miji shi zai fara fayalta inu sai shi ya rantsuwa arba a shahadatin billahi rantsuwa hudu da Allah ba shaida shaida nan matsayin rantsuwa rantsuwa hudu da Allah kamar yadda Allah ke cewa wallazina yarmuna azwajahum wallam yakul lahum shuhada illa anfusuhum wa'anda ke jifan matansu da zina ya ce matarsa ta yi zina ko ta zo da ciki ya ce ba na shi ba ne ba yana duk dai guda ne yana nun ta yi zina ko cikin nan na zina ne wallam ya kullahum shahada ba su da shaida illa an fusa sai kawunansu kai ɗaya ka gani tunda ka shigo gida kana shigowa kana buɗe ƙofa ka iska mata tare da wani kaga an ba tare da mutane za ka shigowa babu wani wanda za ka kira kuma ka hanka ta kira shi ya tafi ya tafi kuma ka kasa hankuri ni abin da ka ba kowa shawara wanda jarabawa ta wanda Allah ya jarabta da irin wanga bakin ciki ya tuha ma kai ne asiri ya tuha ma matat in ya je yana iya kyale ta kenan sai ya yi mata nasiha in ta ce ta tuba ci gaba da zama da abitai don mace ta yi zina bai hana azanna da ita in ya ji bai iya zama da ita wanda shi abin da ya kamata ya yi ko to ya sake ta kawai ga abin da ke ko to bai iya zama da ke sai ya sake ta kwashi kayanta ta tahiyyar ta baki alaikum shi da mutunci ne ita da mutuncinta ya haka tai kana barara in ka tai kana barara tona makan ka asiri ɗaya musamman in tana da ɗaya mesa an ka sake komi ta yi sai an waɗiyan nan faɗe ai ga abin da uwarku ta yi an ka sake ta ai uwarku a gani to ka sake ta baki alaikum ta tahiyyar in ta zo gida ya an ka yarce wallahi matsala mun ka samu ya sake shi kenan a batta haka kai ma an ka bugo ma ka ce matsala an ka samu zaman da ya kare Allah ya sawaka Allah ya bata wani koyar ba shikenan an tafa ma juna asiri bakin ciki na na har abada dai an jarabce ka da shi koko to amen amen amen shine sahabbai ke magana kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo cikin sahihi ne kitabun nikah wai mutun ya zo gida sai iskan mu wanta da matatai sa'adu ibn ubada ce wallahi ni takobi ɗaya zan sa in kashe shi a sa'adu akan yace wallahi ta kashe shi zan yi kaji wanda ya zo ya iska manzon Allah kuma ya ce mai haka nan manzon Allah mi a hukuncin wanda ya ga wani tare da mata ta annabi ya ji ya ji ya ce annabi mi a hukuncin wanda ya ga sai da ya sau hudu annabi ya ce ni an ka jarabta da shi ya rasulullahi to lokacin nan sai an ka saukar da ayoyin la'ani wallazi ne yarmuna azwajan waɗanda ke jifan matansu da zina thumma lam yakul lahum shuhada sannan ba su da wasu shaida ba dole sai ka kawo shaida ba to kai dai ka gani baka da wata shaida to fa shahadatu ahadihim sai ɗayan su ya tayyaye rantsuwa arba'u shahadatin billahi rantsuwa hudu da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa na gane tana zina daya billahi allazi la ilaha illa huwa na gane tana zina biyu billahi alladhi la ilaha illa huwa na gane tana zina uku billahi alladhi la ilaha illa huwa na gane tana zina hudu kenan ko to fa shahadatu ahadin arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina cewa yana cikin wallahi gaskiya ne abin na hudi na gane tana zina wal khamisata sai ya cika ta biyar anna la'anatullahi alayhi cewa tsinuwar Allah ta tabbata akai ne in kana minal kadhibina in ƙarya ya kai mata in yayi rantsuwa hudu cewa wallahi ya gane tana zina ta biye ce tsino Allah ta tabbata a kai nai in ƙarya ya kai sai ce to koma gehe ke ko bismillah ke ma rance sai ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya ya kai min ni bai gane ina zina ba daya billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake bai gane ni ina zina ba biyu billahi allazi la ilaha illa ƙarya yake bai gane ni ina zina ba uku billahi allazi la ilaha illa ƙarya yake bai gane ni ina zina ba ita ma ta yi rantsuwa hudu to sai Allah ya ce waya da rawa an hal azaba yanzu ba yayin rantsuwa ya gani tana zina ba to yanzu wanda ya zina mi a hukunci ne haddi to yanzu mi zai tunkuɗe mata haddi mi zai hana ai mata haddi sai Allah ya ce waya da rawa an hal azaba abinda ke tunkuɗe azaba haddi gare ta abinda zai hana ai mata haddi an tashhada arba'a shahadatin billahi ita ma ta zo ta yi rantsuwa sau hudu da Allah innahu laminal kadhibin cewa ƙarya yake yi billahi allazi la ilaha illa ƙarya yake yi bai gana yana zina ba har hudu wal khamisata sai ta cika ta biyar anna gadaballahi alaiha cewa hushin Allah ya tabbata a kanta in kana min sadiqin in mijin nan gaskiya ya kai ya abin da ya faɗi gaskiya ne ta yi zina to Allah ya saukar da hushi ne a kanta to kowa ya rantsuwa to yanzu faɗa mai wani hukunci alƙalin duniya zai yi wagga shari'a ta wuce alƙalin duniya sai alƙalin sama don haka sai wagga shari'a sai a bamma sai a yi closing case file a kai a aje sai mun ta lahira alƙalin lahira shi zai yanta tunda kowa ya rance to wai dole kuma akwai wanda ya ƙarya bai yiwa a ce gaskiya su kai amma dai yanzu wa zai hidda mai gaskiya sai Allah to shi kenan to yanzu abinda zai biyowa baya da zarar sun yi rantsuwar aure ya mutu ya ce mutuwa ta har abada ɗai kenan na biyu in ciki ne yanzu in kaga yanzu ba za a yi mata haddi ba tunda ta yi rantsuwa ta barantar da kanta don haka haddi ya faɗi gare ta shine hukunci na biyu hukunci na uku in ciki ne to shi mijin tun da ya rance cikin ya koro gare shi ba ɗane ba ne yanzu ɗan ɗanta ne amma ba a san uba ne ba ɗan ɗan li'ani kuma ba shege ba ne ba mu san uba ne ba amma ba shege ba ne in kacce mai shege ya kafa shege ya kai hakoto a yi ma buloli kaya mai ƙazafi ba ka san li'ani an kai ba don haka ɗan li'ani ba shege ba ne to in ya yi rantsuwa in ciki ne cikin ya koro gare shi ina fatar kun fahimta da sauran dai hukunci hukunci ga sunan to yace wayar da uzzauji miji shi zai fara rantsuwa fayalta inu sai shi ya rantsuwa arba'a shahadatin billahi rantsuwa hudu da Allah thumma yukhammisu sannan ya cika biyar billa ana da tsinuwa to akan tsinuwar da miji zai wa kai ne tsinuwar Allah ta tabbata gare shi in in ƙarya yake yi mata to sai an ka samu abin la'ani tsinuwa thumma talta inu hiya sannan ita kuma in mijin yayi ita kuma sai ta zo ita ma ta yi la'ani ta yi rantsuwa arba'an hudu aidan ita ma ita ma ta yi rantsuwa hudu cewa ƙarya yake yi wato khammisu ta cika biyar bilgadabi da hushen Allah kama zakar Allah subhanahu wataala kamar da yadda Allah subhanahu wataala ya ambata cikin Qur'ani na karanto muku ga ayoyi nan ko to su ne ayoyin la'ani to abin da zai faru tsakanin ma'aurata kenan da wannan jeren giya da Allah inda takarda ka rubuta ta ta baki alaikum duk bai hima ba da hima to asiri inda har baka iya hankuri wa innaka latiya to in tayi nukuli me nukuli kin rantsuwa ya rance shi miji ya rance hudu billahi allazi la ilaha illa huwa ta ya gade tana zina ko cikin nan ba nashi bane nabiya yace yace la'ana Allah ta tabbata gare shi yan ƙarya yayi mata to bismillah ke tace ai ta wallahi ba ta rantsuwa to wake rance tace ba ta rantsuwa shine nukuli kin rantsuwa lahi ya tabbata ko bai tabbata ba shi ne malla ya ce wa inna kalate in ita matar ta kiran tsuwa rujimat kaga yanzu magana ta kenan ta tabbata yi zina sai a yi mata rajimi sai jifa in kanat hurrata in ta kasance ɗiya ce muhsanatan katangantatta bi waɗa'in da taki ta yi aure kuma an sadu da ita ta ƙaddama wanda ya gabata min hadha zauji daga takin auren da takin wanda ya gaba daga wannan miji mai wanda ta yi mata la'ani a zaujin gairi ko wani miji wanda ba shi ba in ta aure wani inda ya zan ta taba aure aure ingantacce kuma auren na an sadu da ita to ta zan muhsana ko ta zan muhsana to mi a hukuncin muhsini in yayi zina sai a jefe shi namiji ne ko mace sai a jefe shi da duwatsu har ya mutu don haka yawan jiha ya tabbata gare ta in ciki ne sai a kyale ta sai ta haihe cikin ta yayi sai a amshi yaron a ba wanda ita ko sai a ta ajiye ta in ko zan ɗaya ta babu ciki sai a ta ajiye ta kaga zan ta tabbata gare ta ko wa illa in ko bata zan muhsana ba julidat mai ata jaldatan sai a yi mata buloli ɗari shi a hukuncin wanda ya yi zina bazawari ba ne ko budurwa in sun kai zai in dai sun balaga kuma in 'ya'ya ne wa inna kalan zauju to in shi da ya kawo ƙara ya ce ya gane tana zina ko cikin nan ba nashi bane to ta horance ya ce a shi kan bai rantsuwa in shi ya ƙi rantsuwa shi mijin to jilida kaga ya yi mata mi ya yi mata ƙazafi kenan to sai a yi mai buloli haddal ƙazafi haddi na ƙazafi me bulolin ƙazafi tamanin na bulala tamanin duk a zane mai jiki bayan an ƙare sai mi sai su koma gida kuma auren su bai mutu tun da ba a yi la'anan ba an ka aure sai ya koma gida ta ta dariya ta ta ce gobe ha koma wallahi gobe ha koma min kazai to to inda ana haka don Allah banna ba ta ragewa babu bala'in da a cikin al'umma yau kamar rashin shari'a duk abinda mutum ya yayi gaban za ba a yi mai komi na saurari malla idris abdulaziz hudu ba ta wanga sati ya ce rashin shari'a ai dama abu biyu aka tsoro mumini yana tsoron Allah to tsoron Allah shi ka kare shi daga yin laifi to wanda ba mumini ba waɗanda ba su tsoron Allah su ko tsoron shari'a shari'a ta hau kansu a yi musu buloli ko a yanke musu hannu ko a kashe su ko a kai su gidan ya tsoron shari'a ko ba su tsoron Allah tsoron shari'a sai ya sa su laifi to babu ko guda yau babu tsoron Allah cikin zukatan mutane babu shari'a to ya za a yi a zauna lafiya rayar jahiliya ce ake ciki shari'a da ko ta nasara ba a yi ba balle ta Allah ko guda ba a yi illa sun zuciya to Allah shi raba mu da sun zuciya to yana yake wa inna kallal zawji in miji ya kiran tsuwa julir sai a yi mai buloli haddal qazafi haddi na qazafi 80 na bulala 80 in ɗa ne in ciki ne ya musanta wala hika bihil walad kuma dan ya risko gare shi dole yanzu dole ta ya zana suna ɗana shi na tunda an ce rance ya rancewa ya nuna ɗana shi na mun ji wannan to wannan shine hukuncin la'ani to sai sai sai hul'i wa yace walil mar'ati ya tabbata ga mace an taftadiya min zawjiha ta fanshikanta ko ka ce fida'i ko ka ce hul'i duk ma'anarsu guda ta fanshikanta min zawjiha daga mijinta bisa daqiha da sadakin da ya biya ta au aqalla ko abin da bai kai sadakin nan ba au akthara ko abin da ya fi sadaki yawa kaga ba dole sai sadaki wanda ya bai za a bashi ba tunda ko dan mutane da irin tasu muna al'adar mu in an ka tashi aure sadaki da aka ba suwa ba sadaki da aka ba suwa ba akwai abubuwa zai yawa to in an ka tashi kulli ana la'akari da su to ta samu ta fanshi kanta daga gare shi to inda take fansakkanta in ya zan matsalar yawan da gare ta ne ba da gare shi amma shi ka cutar da ita to nan ba halatta ya amshi ko ɗari dole ya sake ta bai halatta in ma an yi hul'in shari'a za ta tabbatar za ta tilasta mai ya dawo mata da kuɗinta in dai tana iya kawo shaidun yana cutar da ita duk abin da an ka aje matsayin cutarsuwa ko zagin iyaye ko bugu ko bari da yunwa ko bari da ragga ko rashin biyan bukata ta kwanciya da sauran waɗannan duk cutarwa ne ga mace to duk wanda ka iya kawo shaida wata mace ta yi ƙarar mijinta ba ta so ya sake ta me ad dalilin ta na cewa ya sake ta kai shi kotu me ad dalilin ta sai ta ce ta baya ya kabe datta wa a shaida ki ta ce uwa ta yi wa miji a shaidarta to kina iya kawo ta kotu ko a rubuta mata sammaci ta ce a rubuta mata sammaci an ka rubuta mata uwar sammaci ta taho to kayan ta sai an ka shirya mata ta taho ina ke san wanga ko ta ce ke san wanga ko ta ce ɗana na wanga ko mata ta ta to ita ta yi ƙaran mijinta tana son kotu ta raba ta da shi mun tambaye ta yace ta ce ta baya ka saduwa da ita wa shaida ta ce ke tsakaninki da Allah mai kisan ta ce to alƙalin mukan nan da ya hura mai shewa ɗan hodiyo ai ba mu al'adance in mutum zai saduwa da mata ta ya kira uwa ta ba alƙali ya ce na sallame ki tsohuwa kaga shedanci ne kuma ya kisa kinta duk da wangacin mutunci haka dai an kai ta yi za mu tafi wasu an jarabce su da wasu to Allah ya shirye shi amma in mace ta ce ba ta son kashe in ka zana da ita to zaman mi za ku yi shi ka sa'ai suna kashe mazan don baka ga mutum mai ɗaukan mara ba kuma kamar mace in ba ta son ka wallahi kai tsaye ta haka shi ko ta sama guba ga abinci ko ta bari kana kwana ta zo daba ma yuka ko ta fasa ruwan zahi ka kwanta ta zo ta watsa ma su ga jiki ta lalata ma to daga jawo ma kanka musiba ga sunan bisa titi suna ta gararan ba bidadde suka mai bida ka to guda ta wahalshe ka da wani dalili illa rashin sanin ciwon kai kai ta mu tafi ta ce ba ta son ka ita ka kula da abincin ka babu hadari zama da ita ha daki guda ko hakwana kai kwana ta falka cikin dare baka san mi ta shirya ba kayi kwana kana ta min shari an yi aiki da rana ashe yukar tana nan ta dada tun da rana inda mace ta kashe ɗanta akan ƙiya da miji to mi an mace ba ta iya yi ta Allah ya shirya ce mu don haka duk wanda mace ce ba ta so ya sake ta sai ka biɗi wata ka ta halaka ka gaban za to ina yake shi ne ya ce wa lilmar ati ya tabbata ga mace an tafta diya min zauja ta fanshikanta daga mijinta bi sadaki ha ta yi fansar da sadakinta sadakin da ya biya ta mai dan mai abi ne au akalla ko abin da bai kai sadakin ba au aktar ko ma abin da ya fi sadakin duk ya halitta ai kul'i da shi to amma da sharadi idza lam yakun an dararin biha in ya zan bai kasance akan cutarwa gare ta ba inda an ka ce ta fanshi kanta ta biya shi kuɗi da zai isa ta yi aure ta tafiyar ta a yi hul'i to in ya zan ba cutarwa ba ne fa in kana an dararin biha in ya zan akan cutarwa ga don akwai waɗanda sun gaji da mace amma ba su sun sakin ta haka gaban za kuma sai ta biya su hul'i sai su ci gaba da kuntata mata su ci gaba da kuntata mata don ta yi hul'i to in an ka samu irin wannan in dai tana iya kawo shaida da ka tabbatar da lalle lalle yana yana cutar da ita to koda ta bashi kuɗi alƙali zai nemi ya mai da mata kuɗinta ina fatar kun fahimta in kai kan gaji da irsa ka tada tahiyar ta Allah ya bata wani in ya tafara ayyugun Allah kullum min sa'atihi in sun rabu da juna Allah zai wadatar da kowanne daga yalwata sai zai bata wani miji kai ko zai baka wata mata shikenan to fa in kana an dararin biha in ya za akan cutarwa ne gare ta raja'at sai ta dawo bi ma a datu da abin da ta bashi ko da ta bashi to za a tilasta mai ya mai da mata abin ta wala zama hulhulu kuma hul'in ya lizumce shi wal khulu shi hul'i dalqatun saki ne la raja'ata fiya wanda babu kome ciki ne ma'ana babu kome yanzu in ka saki matar ka saki na raja'a ɗaya ko biyu ba sai ka shawarci wani ba ita ma ba sai ka shawarce ta ba cewa ɗaya za ka yi na mai sheki shiken ta koma in ta ba ta koma sai dai in tana da wani dalili wanda za ta iya faɗa ma kotu to amma kaga in an kai hul'i baka iya cewa na mai sheki shi amma ana babu komai illa bi nikahin jadidin to in ya zan ta huce yanzu kun daidaita kuma to sai dai a koma ɗaura wani aure amma wancan ya buɗe shi amma ana faskun kaga ba saki bane faskun ne eh a'a saki ne saki ne amma babu kome gare shi don haka in sun daidaita daga baya tun da ka san rayuwa wadda take musamman su mata wadda ka san shi ya dinu haka suke kuna zaman ku taka ce ma wallahi ba ta son ka ban son ka ban kakkawa Allah ka sake ni kuma in ka sake ta sati guda ba ta iya sai ta aiko ma don Allah ka yahe mata kamar she ta kaga yan gaba da baya kina zaman ki cikin to asiri ke tona maka ki asiri to yan an kai irin haka nan ita ce ba ta sunka an kai hul'i to da baya kuma ta huce ta ji tana do Allah da ya kamaishe ta to babu kome illa bi nikahin jadidin sai da aure sabo bir da ha tare da yaddarta wal mu'taqatu wanda an ka yanta bayi ne sun kai aure miji bawa mota mata boya sun kai aure yau gobe yau gobe suna na matsayin ma'aurata ita matar sai ta samu yanci mai gidanta yanta ta fi sabilillahi ko akan wani dalili to shine an ka ce wal mu'taqatu wadda ta samu yanci ta hatal abdi tana karkashin bawa ma'ana tana aure da bawa can da duk bayi ne to ita ta fara samun yanci ita matar yanzu daraja su guda kaga ta shi daraja tunda ita ɗaya ce shi ko bawa to lahal khiyaru zabi ya tabbata gare ta an tuƙima ma'ahu ta ci gaba da zama tare da shi matsayin mata ta auta faru ko ta rabu da shi kama abin da ya faru ga barira mun yi hadisin barira ko madalla ta zo ta ce ma aisha mutane na sun kulla min kitaba ki taimaka min nawa ne ki faɗa musu da zan ba su amma ni zan walitaka an ka da ya daga da aisha da inshot ta yanta ta to mijinta ita barira bawa ne don haka da an ka zo an ta faɗa ma annabi to ta samu yanci ya ce to yanzu kina da dama ko ki tahiyar ki ko kuma ki ci gaba ta ce a wallah manzo Allah ni kan ban iya zama da shi da ɗaya taho inda annabi ya ka don Allah annabi an roƙan min ita don Allah an roƙan min ita annabi ya kire ta yana ta ce annabi shin roƙo na kake yi ko umarni kake ba ne ya ce a roƙo nake yi ta ce to inda ba umarni ba ne ni ban iya zama da shi yayi kuka yayi kuka yayi kuka ka san wata mace shiga da gare ta shiga da gare ta kwarai ko shi yasa ai Allah ya ce wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'rufi ku waliyan mata kada ku hana musu su mata an yankihna azwajahunna su aure mazan su idza taradaw bainahum bil ma'ruf in sun yarjejeniya tsakanin su da alheri ana zaune sai shedan ya kida ganga tai an ka samu rikici an kai ba ha ganin wata ran ciya ciya aka rabuwa ya zagi uwayenta ya ci mutuncinta wata rana har da kashi ya bata da ya yi mata duka a rabu dai babu kyau to wannan duk bai hada gobe su koma haduwa to an yi irin wannan rabuwa ta babu girma babu arziki yanzu shedan ya gushe don da ma shedan ɗaya na ya gushe kuma to sai sun ka to sun ka yi yarjejeniya da Allah da mu mai da auren mu da dama shedan ɗaya na to da yawa aka samu waliya uwaye su ce ki mun ci mutuncin da ya miki wallahi baki komawa Allah ce ko alama ka koyi haka nan ko uwaye ta faru ne ga wani sahabi ma'aƙil ibn yasir ƙauna ta yi ta yi faɗa da mijinta shi ma mijin sahabi ne ya zazzage ta ya zazzage uwayenta an karbu dai babu kyau to shi ne bayan an rabu kuma daga baya sai sun ka shirya kana ina son da sun ka haɗu da juna sun ka shirya kansu kaka ce ba ta komawa ma'aƙil ya ce ya rince da Allah ke mun ci zagin da yawa uwayen mu wallahi ba ki komawa sai Allah ya saukar da wagga aya wala ta'aduluhunna kakku kange su an yi an an yanki hina azwajin daga su aure mazan su eh idza tarado bainahum bil in matukar dai sun yarjejeniya tsakanin su da alheri a dai zauna kawai a yi yarjejeniya to ka san ho da an kai kwanakin ba ta koma haruwa ce ba ta koma haruwa ai kaddara ta shikenan a daura musu aure kawai in baka daura musu ba kuma ɗayan biyu za ta faruwa ko dai su ci gaba da zina baka sani ba ko ko tabakka ta ta samu ne daura mata aure ka ka ji kunya don ka daura musu Allah shi ya san sirin da ya sa tsakanin miji da mata kai dan kallo makwabci ko dan uwa ba abinda an naka in kaga ana hada mi illa ka bada hankuri wanda duk ka shiga mu sai ka ji kunya in ka shiga mu miji sai ka ji kunya in ka shiga mu mata za ka ji kunya dan ko da haka ahma sun shari'a ka ka ji kunya haka dan uwa da dan uwa in ka ga suna faɗa zan mai bada hannu kakkai taken side wanda ka shiga mawa ne kunya ɗaya za ka ji don wata ran haka za ka gani su ta suna mitin na family family meeting sai ka ji kunya biyun ga kakka taɓa shiga tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa tsakanin miji da mata wani siri ne Allah ya sa Allah ɗaya san irin sai tun da wata rabuwa da aka yi bai kamata a ce an koma haɗuwa ba kuma sai ga an haɗu to Allah ya shirya da mu adalla shi ya nuna dama shedan ɗaya ne to sai a kyale shedan kuma ya ci gaba da aibi ai dawo su ma shi a turmuzu hancin shedan in sun ka dawo ba ya abkar da hitina ba ai akwai hadisi cikin bukhari hadisi ne sai annabi ce inda sahiya ta waye shedan yana zuwa tsakiyar teku ya aza gado nai sai ya tara yara nai kowa yau ya faɗa mai aikin mi zai yi wanga ya ce ba zan gushe ba sai na haddasa hitina tsakanin dan waye cika za su shirya wanga ya ce ba zan gushe sai na sa ya zina zai roki Allah ya gafarta mai wanga ya ce ba zan sai na sa ya sha giya ta shi ma wanga ya ce ba zan gushe ba sai na sa hitina tsakanin miji da mata ya sake ta ce eh to yau kusa kai zan samu kambi sai ya sa mai kambi um don haka babu abinda suka so kamar su haddasa hitina yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi haddasa tuna shi tun da ko da wargi kace matakka na suke suke ya lazimta ka gani to babu abin da suka so illa shi yasa aka so ka hanka shiga gida ka yi addu'a ta neman tsari daga shedan to mu tafi to to yace wal mu'taqatu wadda an ka yanta ta hatal abdi tana karkashin ba ma'ana ta ana aure da bawa lahal khiyar zabi ya tabbatar mata an tuƙima ma'au ko ta ci gaba da zama tare da shi matsayin mata ta yi au ta fara ko ta rabu da shi in ta zaɓi rabuwa da shi ke dole ya sake ta kuma nan ba kul'i za a yi ba waman ittara zawjatahu wanda ya sai mata ta yi matarka ku yanga ce Allah ya hore ma sai ka saye ta daga mai ita yawan ta komo mi taka ta komo ku yangarka to in fasakha ni kawo aurenka ya bude babu aure tsakaninka da ita saboda mutum bai iya auren ku yanga tai sai dai ka ‘yanta ta sannan ka aure ta wadda annabi wa safiya sallallahu alaihi wasallam kana aure da mace sai kana aure da matarka sai ka saye ta koyan gata to in fasaha nikahuhu wanda duk ya sai mata tai to bu aure ne ya bude don haka sai mi yanzu ɗayan biyu ko ya ci gaba da amfani da ita matsayinta na koyon gassa kaga yana iya amfani da ita ko ko ko a ya yanta ta su yi yarjejena ya yanta ta sai ya ko a koma ɗaura musu aure amma dai wancan ya buɗe wadda laƙul abda abinda a saki taminal na bawa ɗalƙata ni saki biyu saki taminal na ɗashi ko saki uku in yayi saki uku to fala ta hillu lahu hatta takiha zawjan ghayrahu to haka shi ko bawa in yayi saki biyu shikenan la ta hillu lahu hatta takiha zawjan ghayrahu wa iddatul amati idda kuyanga haidata ni haila biyu idda diyafa haila uku kaga inda aka samu bambanci tsakanin yaya da bayi ko wa kaffaratul abdi kaffarori na bawa kalhuri kamar na ɗa ne to shi ga abin da ya shafi kaffara to duk abin da shari'a ta sa kaffara to yadda an ka azama ɗa haka bawa bi khilafi ma'anil hudud sabanan haddodi ma'ani malamai sun kace ziyada ɗai ne ƙari ne kawai ba ta da wani ma'ana bi khilafil hudud sabanan haddodi wadda laƙi da kuma saki to ga haddi na akwai bambanci tsakanin ɗa da bawa ɗa in ya yi zina in bai zan muhusini ba to bulala ɗari ake mishi amma bawa in ya yi zina rabin ɗari aka yi bulala hamsin aka yi mai bawa ko bayawa muna tare da sauransu to hakan ga ga saki saki biyu shi attaminal da zaran ba ya saki mata ta saki biyu ba ta koma halatta gaisu ta aure miji amma shi ɗa sai ya yi uku wa kullu ma wasala ila jofin radi'i to sai hukuncin shayarwa ban mama duk abin da ya sadu ila jofin radi'i zuwa ga cikin jariri wanda ake ba mama fil haulaini cikin shekara biyu ba shekara biyu Allah ya sa lokacin yayin yaro ba eh wa hamlu wa wal mudallaqatu yurdi'na walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radaa iyaye mata suna suna suna shayar da ƴaƴansu nono shekara biyu cikakku amma ga wanda yake nufin ya cika lokacin shayarwa ka gani kenan maximum of two years on no circumstance kenan za a ƙetare shekara biyu ana ba yaro mama wanda an ka ƙetar shekara shi zai shi ka sa yaro ya zangalabu wani sagidi haka wani dabirtacce shekara biyu su a yan shekara biyu ta cika to sai a yaye yaro gama masu sun su cika lokacin ya halatta a yaye shi da zaran an ka gada ya wadatu da abinci bakin wata shidda wata takwas shekara guda shekara guda duk ana iya yaye yaro in dai ya wadatu da abinci yana cin abinci to ko da ba a yaye shi ba tsololuwa dai shekara biyu ina fatar kun fahimta to kenan kamar mallan na son ya ce ban nonon da adda tasiri wanda adda hukunci wanda tabba yaro nono ta zan uwa ce ta shayarwa tunda ka san akwai hukunci hukunci ko ga uwa shayarwa to ban nonon da ke tasiri a ɗauki macin da ta baka nono uwarka ta shayarwa wanda an kai cikin shekarun nan biyu sanda ana baka nono amma bayan an yaye ka don wata baka nono duk ka sha banza da yawa ake waɗannan ta me a hukuncin wanda ya tsoci nonon mata din ya tsoci ba ta tsotsa ba ba ta zan uwa ce ta shayarwa ba dama ban nonon da adda hukunci wanda ke tasiri ga shari'a shine wanda an kai kahin a yayi hmm to to shine ya ce wa kullu ma wasal ila jofin radi duk abin da ya sadu zuwa ga cikin jariri wanda ake ba mama fil haulaini cikin shekarun nan biyu min labani na nono duk abin da ya sadu da cikin yaro wanda ake shayarwa na nono to fa innahu yuharrimu yana sa wannan da ta bashi nono ta zan muharrama tai ta zan uwa tai wa, wa ummahatukum allati arda'anakum cikin jerin gwanon matan da ya haramta mu aura da iyayenku mata wannan da na ba ku mama uwa ta ban nono kenan to ta zan yadda uwarka ta haihuwa ta haramta gare ka haka wadda ta baka nono to yadda ƴan uwanka na jini sun ka haramta gare ka haka duk ɗiyan da matan nan ta haifa sun haramta gare ka sun zai ‘yan uwanka na ban nono muna tare to wa in masfatan wahidatan ga mazhabin malikiya ban nono ko da tsutsa guda kai in dai ka haɗe ya kai cikin cikin ka ta zama harama amma annabi ya ce dole sai sun kai tsutsa biyat ga wani hadisi ma sahihi annabi ya ce ban nonon da ke tasiri shine ma ma fatak al'am'a abinda abinda ya ya ya buɗa hanji ban nonon da an ka ba yaro ya cika ciki ne in don tsutsa la tuharrimul masata wallal masataini haka annabi ya ce cikin hadisi in don tsutsa guda da ko tsutsa biyu wannan duk ba su samarci ta zan muharrama to amma kaga su ga mazan malikiya sun ce wa in masatan ko da tsutsa guda kai yana nonon mace to ta zan muharrama wala yuharrimu bai haramtarwa ma urdiya abinda an ka ba nonon da an ka ba yaro ba adal haulaini bayan ya cika shekara biyu bayan cika shekara kenan bayan an yaye shi to duk nonon da an ka bashi wannan bai sa matan nan ta zan muharrama tai illa ma qaruba minhuma sai dai abin da ya kusanci shekara biyu ka shahar kamar wata guda wa nahwihi ko wata biyu to wannan shi ma duk dai ana dauka tai cewa lokacin ban nono ne yana haramtarwa wakila an ce wa shaharin har wata biyu walau fusila da za a yaye yaro qabla al-hawlain gabani ya cika shekara biyu fisalan yaye istagana fihi bid'a wanda ya wadatu cikin yayin nan da abinci ya wadatu yanzu abinci ya isa ba ruwa ne da nono to lam yuharrim ma urdi ba'da zalika ma urdi duk nonon da an ka bashi ba'da zalika bayan wannan yayin lam yuharrim bai haramta suwa bai sa matan nan ta zama muharrama tai to ina kai da yanzu ka zan dattijo har kayo aure a cewa ka tsotsi nono to ta zama muharrama ka muharrama eh ko da yake suna da hadisin da zuwa kawo hujja hadisin salim maula abi huzaifa matar abu huzai salim bararren bawan tun yana karim yake gidan abu huzaifa bawa ne ne mata ce ta yi riko ne matsayin hayyar girma to yanzu kuma sai an ka saukar da aisha maki sai mata ce ta zo sai mijinta shi abu huzaifa ya zo ya tambaye ta ce zo ya tambaye manzo Allah to ya za su yi da salim ba su da iya kora ta gidan ga ya tashi sannan kuma gashi sai annabi ya ce ta shayar da shi sai ta zama harama ta wannan duk cikin sahabbai duka in banda Aisha ba wanda adda wannan ra'ayi Aisha ita hatta mutu tana da ra'ayin ko ko kai geme in dai mace ta baka nono to ta zama haramarka annabi ya ce ta shayar da shi to yanzu ya za ta shayar da shi tunda dai ba muharrama ta bace in ya kama nonon ya tsotsa ya taɓa jikin wanda ba muharrama ba sai an kashi ta tatso mai ga kohi sai ya sha To, a takaice dai hadisin sahihi ne, amma kuma hususiya ce ga shi Salim, waƙiyatu ainin ce, gare shi ɗaya ta faru. Don hususiya ce gare shi, wannan shi an mahi ingancin zace, don ko cikin sahabbai ina ganin Aisha ɗaya da wannan ra'ayin. Saura duk sun tafi akan dubban nonon da an kawa yaro bayan an yaye shi bai da wani tasiri, wannan kuma shi ya fi. To, yana yake. Wa yuharrimu bil wajuri yana haramtarwa saboda ɗure in an ka ɗura ba wai sai ya sha cikin sun raina ba ko da ɗura mai an kai shi yaron ba ana ɗura yaro ba in bai shan abinci to ko da ɗure an kai mai duk dai in dai an ɗura mai nono kafin a yaye shi to matan nan da an ka ɗura mai nono ta zama muharrama wasu da kuma sa mai kamar ga allura ko kamar ga drip shine sa'ud ko ga drip an ka sami shi duk dai ta zama muharrama ta yi wa man arda asabiyan duk wanda ta shayar da yaro mama fa banatu tilkal mar'a ƴaƴa mata na wannan matan wa banatu faliya da ƴaƴa mata na mijinta mata kaddam waɗanda sun ka gabata wayan ta haihuwa kafin ta shayar da yaron aw ta akhara ku waɗanda ta haihuwa ba sun ka jinkirta wayan ta haihuwa bayan ta shayar sai ikhwatul lahu duk sun zai ƴan uwa nai na shayarwa kaga babu aure tsakani ne da su yadda bai iya auren ƴan uwa ne na jini ya haru minan rada'i ma ya haru minan nasabi duk matan da na haramta ta gehen dangantaka to irinsu na shayarwa sun haramta wali akhihi nikahu banata amma shi yaro in yana da dan uwa wa ko kane wanda ita matan bata shayar ba ya samu ya aure ƴaƴanta wannan haramci gare shi ɗaya ta tsaya shi da ya sha nononta to wannan shi a ƙarshen kitabun nikahi Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta an kwashi ilimi an kwashi ilimi to Allah ya sa a daddaka kuma a yi aiki da abin da an karanta